الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya hallara mu a majalisinmu na karatun littafin ahalari a wannan rana ta alhamisuwa goma sha bakwai ga watan goma sha ɗaya hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya zo daidai da goma ga watan takwas lissafin miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a wancan karatu da ya wuce na rana ce ruwa ya tashe mu ba mu kammala ba mu je kan madakata ba muna magana akan mun tsaya akan magana game da mai sallar da karatu ya tike masa ko? mun karanta wa man waqafa fil qira'ati wa lam yaftah alayhi ahadun taraka tilka al-aya haka ne wa qara'a ma ba'daha fa in ta'addara raka'a wa la yanzura wa la yanzura wa la yanzura mushafan bayna yadayhi wa la yanzuru mushafan bayna yadayhi illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha min mushafin aw ghayrihi fa in taraka minha ayatan sajada qabla as-salami wa in kana athara batalat mun yi wannan karatun cewa wadda yake wadda ya tsaya a karatu a cikin sallah kuma babu wadda ya bude masa wato ya dora masa gaban to ya bar wannan ayar ya karanta ayar da take a gabanta idan yana iya tuna ayar da ke gabanta sai ya koma ayar da ke gabanta ya tsallaka ko da kuwa ba ayar da ke gabanta kadai zai tuna ba in zai tuna wata aya ko da a nesa ne a cikin sura sai ya ɗauko ko da ku ta kama ya canza sura ma duk yana da wannan dama tunda mun karanta a baya fita daga wata sura zuwa wata sura baya illa a sallah haka karanta sura biyu a cikin sallah raka'a ɗaya baya komai wa sallah don haka kenan yana da damar da zai bar wannan ayar ko ya tafi wata aya a gabanta ko kuma gaba ɗaya ma ya bar sura ya koma wata surar Allah ya ce fa in ta'azzara in hakan ya ce tura ya zama gaba ɗaya ma abubuwan sun kulle raka'a ya ruku'u ba dole bane sai ya ruku'u kawai wala yanzuru mushafan baya duba alqur'ani saboda ya ya kasa tuna wannan waje ya mika hannu drawer masallaci ya dauko alqur'ani ya bude sai ya dubo surar da yake karantawa suratul anfali ya shiga wajen ya je ya dubo yadda wajen yake sannan ya karanta ba zai haka ba in haka kuma ya koma wasu ayyuka daban a cikin sallah da ba sa daga cikin ayyukan sallah kuma wajibin da ake bukata a karatun alkur'ani shine karatun fatiha a cikin sallah to matukar ya tsallake karatun fatiha a wajen sura kuma yazo yana wannan aikace aikace akan karatun sura wanda ba wajibi bane a cikin sallah shi yasa malam yace wala yanzuru mushafan baya duba alkur'ani bayna yadayhi dake a gabansa illa an yakuna fil fatiha sai dai in a karatun fatiha ne wala budda min kamaliha ita fatiha dole a cika ta idan ya zam cewa fatiha ce bata karasu ba ya tsaya a cikin fatiha ya rasa yadda zai yi to dole ya karasa fatiha kan la budda min kamaliha min mushafin aw ghairihi ko da alqur'ani ko da waninsa eh dole ya jira ba zai ce zai yi ruku'u ba dan fatiha ta ci tura ya jira ma mu har sai sun tayar da shi idan kuma mamu su tayar da shi ba to ya mika hannu ya dauko mushafi da ke a kusa da shi ya duba ya karasa wannan fatiha dole sai an karasa ta saboda annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi cikin hadisi ingantacce yana cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma haka wajibi ne karatun fatiha a cikin sallah fa in taraka minha ayatan idan ya bar wata aya a cikin Fatiha sajada qabla salami ya sujada qabli saboda barin wani abu a cikin Fatiha gaba ɗayanta aya bakwai ce idan ka bar aya guda ka bar abu mai yawa kuma Fatiha nan rukuni ce daga cikin rukunan sallah in ka bar Fatiha in ka bar aya ɗaya ka bar abu mai yawa wa in kana aksara idan kuma ya fi aya ɗaya batalat sallarsa ta baci to aya ɗaya aya biyu mutum yana iya sujada qabli amma in ya kai aya uku to wannan ya kai kwatankwacin abin da zai iya sanya ainihin wato fatiha ta zama ta lalace idan aka rasa abin da ya kai aya uku a cikinta to sai yau za mu tashi yadda malam ya ce wa man fataha ala ghairi imamihi batalar salatuhu wa la yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fatha aw yufsida al-ma'na malam ya ce wa man fataha ala ghairi imamihi wadda ya bude karatu wato ya tada karatu a wadda ba limaminsa ba batalat salatuhu sallarsa ta bace wala yaftahu wala imamihi kuma ba zai tada limamin nasa ba ma illa an yantazira al-fatha har sai limamin nasa ya jira ya jira a bude masa din ya jira a tada shi aw yufsidal ma'ana ko kuma limamin nasa ya bata ma'ana irin bata wanda ba za a daga kafa ba nan abin da malam yake faɗa shine mutumin da yake sallah tasa ta daban sawa'un sallar farilla yake ko sallar nafila sai ya ji wani mai karatu yana karatu kuma ya tsaya a cikin karatun nasa sawa'un mai karatun nan a cikin sallah yake yana yana sallarsa shi ma shi ma wannan yana sallarsa sai shi wannan ya ji wancan ya tsaya a karatu ko kuma wancan din yana karatun alkur'ani ne da ka shi kuma wannan yana sallah sai ya ji mai karatun alkur'anin nan ya tsaya to da ya ji ya tsaya sai ya yi ƙoƙarin tayar da shi ya faɗa mashi wurin da yake to malam ya ce sallarsa ta ɓaci wannan mas'ala ce ta saɓani har a mazhabar malikiya malam ya tafi akan ra'ayi ibn al-qasim al-maliki da kuma sahanun Allah ya musu rahama su sun tafi akan fahimta cewa duk mutumin da yake sallah kuma sai ya ji wani ya ɓata karatun alkur'ani sai ya ta da shi kuma wannan ba limaminsa ba ne ba to sallarsa ta baci saboda wai ai kamar ya yi taɗi ne da wani idan har ya ta da wani daban wanda yake gefe ba ba limaminsa ba to ai kamar ya bar sallarsa ne ya shiga wani aiki daban wanda baya cikin sallarsa da haka suka ce ya fita daga sallarsa ya koma wani aiki daban mai kama da magana da wani don haka sallarsa ta baci to amma zance mai inganci kamar yadda ibnu habib al-maliki daga cikin malaman malikiya suka tafi a kai shine sallarsa bata baci ba an kidaye hakan ne amma sallarsa bata baci ba saboda ai karatun alqur'ani sawa'un al-imamu ka fadawa ko kuma a wani da wani kake duk dai karatun alqur'ani karatun alqur'ani ne kuma yana daga cikin abin da ake a cikin sallah don haka ba mutum ba zai karanta alkur'ani a cikin sallah kuma a ce sallarsa ta baci ba Allahumma illa idan yana karatun Fatiha sai ya bar karatun Fatiha ya shagala da da karantawa wani abinan wannan abin da ya bata din to a daidai wannan lokaci za a ce ya bata sallarsa saboda ya bar rukuni ya bar rukuni ya koma wani abu da ba amma bukace shi da ya aikata shi ba amma mutakar ba a cikin karatun Fatiha yake ba ba Fatiha ya yanke ba yana karatun sura ne kuma ya ji wani ya bata kuma ya tashe shi ya gyara masa ta iya yiwuwa ma ya zo tashin nasa da dabara zai tashe shi wala Allah ya ji ya bata shi kuma sai ya bar nasa tasa sura sai ya koma wata sura ya yanko wurin da wancan nan ya ji ya bata kuma ya ci gaba ya mai da wannan din ya zama karatun sallah sai ya dakai da shi ai ba da kai ya da shi tunda ya halatta mutum ya bar wata sura ya koma wata sura ko da gangan mutum ya bari ya koma wata sura ba za a ce sallarsa ta baci ba don haka babu dalili da zai sa ce sallar mutum ta baci don ya karanta alkur'ani wani ya ji in ba fatiha ya yanke ya shagala da karatun wani ba sannan bangare na biyu bangare na biyu wala yaftahu wala imamihi illa an yantadira al-fatha sannan ba zai bude wa limamin nasa ba ma sai limamin ya jira a bude masa wannan kuma haka yake ka'ida a wajen malaman fiqh kamar yadda suka tsinkaya daga cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi an rawaito tike wasa karatun alqur'ani mai girma ya kai wajen sau uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a cikin sallah kuma sai sai karatun ya rufe sallallahu alaihi wasallam wannan saboda a nuna mana cewa shi ma dan adam ne sannan kuma hakan ya zama mana hanya ta sanin shari'a idan liman ya karatu ya rike masa a sallah yaya ake yi annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi Allah madaukakin sarki yakan jarabe shi da waɗansu abubuwa irin na ɗan adam kasancewarsa shi ɗan adam ne don mu ƙara tabbatar da cewa shi ba Allah ba ne sannan kuma ta wani ɓangare kasancewar tunda mu masu koyi da shi masu binsa mu ma 'ya'yan adamu ne to mu ga yaya ake yi idan an fada irin wannan hali don haka annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wata rana yana sallah sai alƙur'anin ya cije masa ya sake maimaitawa alƙur'ani dai ya cije bayan ya idar da sallah sai yake tambaya ina ubayyu ubayyu yace gani ya ma'aikin Allah yace ba kai sallah tare da mu bane yace ina cikin sallah ya ma'aikin Allah haddani ce to kuma ba za ka tuna min ba ba za ka gaya mini ba cewa ga wurin ga abin da ya kamata na karanta wannan abin da ya faɗa ubayyu ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya kai ga ya bukaci a tashe shi a karatu anan malaman fiqh suka tsinkayi cewa masu tada liman a sallah ba sa tada liman har sai liman ya bukaci a tashe shi a karatu ba idan mutum yana liman yana sallah ne da zaran ya bata sai kawai ya ji an jefo karatu a cikin karatunsa ba wani lokacin ma irin wannan gaggawa ta kansa shi me shi mamun shine rudadde shine wanda bai fahimci abin da limamin yake yi ba ya jefo nasa karatun wala Allah shi ba dan gida bane alqur'ani ya haddace wani bangare bai haddace wani sashi ba don ya ji an karanta wani abun ya yi kama da yadda ya haddace kuma ya ji an ɗan lauye to sai ya tsammanin cewa ai ai bata aka yi karatu to shi kenan sai kuma ya ƙoƙarin jefowa to ba haka ake yi ba nutsuwa ake sosai a fahimci abun yadda yake ba kowa ne yake da yake da damar da zai tashi liman a karatun alkur'ani ba saboda alkur'anin nan yana da mutashabe yana da ayoyi masu kamantacceniya to yana da kyau a ce mutum sai yana da ilmami da su yana da sanin su idan yana da sanin su to nan ne zai iya gane cewa nan wurin abu kaza ya kamata a karanta amma liman ba shi ya karanta ba wata rana ina zaune wani bawan Allah yana karatun alkur'ani a wani masallaci ba sallah yake ba karatun alkur'ani yake yana karatun alkur'ani yana karatun suratu suratul arafi eh yana karatun suratul arafi to da ya zo waɗansu ayoyi masu kama da ayoyin sotul bakara wa adna musa talatin lailatan wa atamamna ha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 laila wa qala musa li akhi harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin yana karanta waɗannan ayoyi sai wani mutumi daga bayan sai ta ya taba kafadarsa ya dafa kafadarsa sai yake ce masa ka fa fita daga ayar da kake daga sura da kake karantawa ka fita daga ayar da kake karantawa sai ce masa sai sai dakata da karatun alqur'ani sai ce masa kamar yaya sai ce eh ayar da kake karantawa din nan abin nan menene wa idh saska musa li qaumihi fa qulna bi asaka al-hajra fa bajasat minhu 12 ashrata aina sai ya ji abun ya ya canza ba haka bai ce ba haka bane wa idh saska musa li qaumihi fa qulna bi asaka al-hajra fa fajarat minhu 12 ashrata aina sai ce masa ba bakara nake ba a arafi nake ina jin su su biyu suka karshe su abin din su shi wancan ne ya komawa baya ya ci gaba da zama to wannan yana daga cikin abin gaggawa shi alqur'ani mutashabih ne da ayoyi masu kamantacce ne in ka zama dan gida a cikin sa to zaka iya kai kai kai gyara amma in baka zama dan gida ba to sai kai hakuri wala Allah abin da aka karanta din wani wuri ne daban ba yadda ka sani din ba tare da hakan idan ma ka san wurin da aka karanta ba daidai bane ba a ka'ida ba a cuɗanya karatu da karatun liman har sai liman ya jira har sai liman ya bukata annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana yana sallah yana sallah sai yana karatu sai wani daga cikin mamunsa yana bin wannan karatu bayan ya da sallah ce waye a cikin ku ina karatu yana karatu sai mutumin ya ce ni ne ya ma'aikin Allah ya ce karka sake karka sake sai dai in fatiha ya ce amma ba hali ya zan dinga karatu wani yana karatu ana jayayya da ni a karatun alkur'ani wannan ya nuna cewa ba a so liman yana karatu wani ma yana karatu ko da ta fiskar gyara ne shi liman bai yi shiru ba kai ma baka yi shiru ba masallaci bai yi shiru ba ana ta kokowar gyara to wannan ba daidai bane ba tarbiyyar gyara wa liman bane sannan hakan yakan iya rikita karatun gaba ɗaya ma sallar ta rikirkice to abin da aka fi so shine shi liman din da yake karatun sau da yawa idan ya karanta ba daidai ba zai gane ya karanta ba daidai ba don haka ta iya yiwa zai dawo ya gyara kayansa wala Allah kuma idan ya karanta ba daidai ba zai cije idan ya cije zai yi kokarin dawowa ya gyara idan bai gyara ba idan bai dawo ya gyara ba ya ci gaba to idan bai bata ma'anar karatun alkur'ani ba to shikenan shikenan ya sai ya wuce kawai in bai bata karatun alkur'ani ba amma idan ya ɓata ma'anar shine magana da malam ya faɗa illa an yantadir al-fataha aw yufsid aw yufsid al-ma'ana ko in ya ɓata ma'ana kamar da muka misali wancan satin idan yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'tadiru al-yaw ya ku mummune kar ma ku bada hanzari yau Allah bai faɗi haka ba alqur'ani ko ma'anar ma ta lalace ma'anar ma ta lalace ko yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabun nari hum fiha khalidun subhanallah ya zan billah ya za a sanya kuma masu imani da aiki na kwarai cikin wuta to a daidai wannan lokaci ko ya tsaya ko bai tsaya ba ko ya gano ko bai gano ba ko ya dawo ko bai dawo ba ko ya yi shiru ko bai yi shiru ba a daidai wannan lokaci za a doko shi ke innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula ko kuma innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna sai a gyara masa ya gane cewa lallai ya ɓata ma'ana ba irin wannan wuri ba a barin liman ya ci gaba da kasancewa a cikin barna amma matuƙar liman bai yi barna ba kawai wani wuri ne ya karanta mai kama da wani wuri kamar yadda kwanan nan na karanta na saurari wani audio da wani daga cikin malaman bidiya a Kano yayi yana raddi wa malam Ja'far Allah ji kanshi da rahama kuma raddin fa kwanan nan ya yi shi kwanan nan ya yi raddin wai raddi wa wannan gangaren ɗin da ake ziga shi ma da cin alkur'ani ne wai gyare-gyaren da ya masa a karatun alkur'ani saboda shi shek jafar ya yi sallah ta, azumi sallar tarawih da tahajjud a sakamakon haka aka tattara karatun sana alkur'ani daga bakara zuwa nasi ya zama an samu set ɗinsa na karatun alkur'ani daga bakara zuwa nasi a sallah fa yayi a sallah yayi shine yaje ya cicciro wuraren da ya dan samu kurakurai sai ya zo ya zauna ya ce wai ya zo ne bayanin raddi da kuma cin gyara ko gangaren wanda ake ziga shi ma da cin alkur'ani ne daga cikin izala to ya bibi wannan to daga cikin wuraren da ya kawo kurakurai cikin suratul nisa'i da Allah ta'ala yake cewa abinan innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum sai shi malam Jafar yace alladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim sai yace alladina maimakon innal ladina to kaga wannan wannan wani abu ne wanda wani wuri ne Allah ya faɗi haka alladina tawaffahum al malaikatu tayyibin wani wuri ne da Allah ya faɗi haka alladhina tatawaffahum zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su cikin suratul nahl da haka wani wuri ne ya dauke shi ya faɗi haka din to idan irin wannan kuskure aka ji liman yayi to kuskure ne wadda ba za a shigan masa ba ba za a shigan masa ba a sallah idan ya gane ya dawo ya gyara wallahi alhamdu in bai gane ya dawo ya gyara ba to irin wannan magana Allah ya yi ta wani wuri kuma duk wuraren da ya kawo din na gyaran da yake duk makamanta haka ne duk mutashabihe bai bai shi bai dauki wani abu bako wani larabci ya kawo ko wani abu da babu shi alqur'ani ba duk yadda ya samu matsalar to zaka san akwai wurin ma da shi ne raddi shine bai fahimci ne shine bai shine bai fahimci bai san hafsu ba shi warshi ya sani dan haka shi malam Ja'far ya karanta wajen da hafsu ne shi kuma da warshi ya san wajen kuma bai san wajen in kira'ar hafsu ba da haka sai ya ɗauki hakan ɗin ma a kuskure saboda karancin ilimi yasa kuma ya zo ce zai raddi almuhim ire-iren waɗannan kurakurai ba kurakurai ne wanda ake tare liman a kansu a yi masa gyara ba saboda duk cikin alkur'ani ne wai dai duk saboda a martaba sallar saboda kar a zo ana cikin sallah kuma a koma a koma hargowa wannan yana faɗa wannan yana faɗa domin ba lallai bane akwai lokacin da liman in ya rafka na fa aya ba lallai ne in kun tuna masa sai ya gyara ta ba sai dai kawai ai ta dubi dubi ta iya yiwa idan an gyara din ma shi ba bata dawo masa ba eh wani lokacin Allah ya dauke abun fa ya fa dauke shi a wannan lokacin ka da haka sai dai ku yi hakuri za ku dawo da shi din ya dawo din kuma bai tuna ba ya dawo din kuma bai gyara ba ƙarshe wala Allah kuma hakan ya sa ya samu shakka sai a dubulbulce to sai ku ga sallah ta yi rashin daɗi to shi yasa sai a bar shi sai ya tafi in dai ba wai ya ɓata ma'ana ba na taɓa ganin wani tsari na gyaran karatu a tsakanin Shuraim da Sudais a masallacin haramin Makka wata rana ana sallah Shuraim shi yake jan sallar raka'arsa ta ƙarshe da yake karatu a ciki sai Allah ya jarabe shi karatu ƙarshe ƙarshen dai ruku'u sai ya ɓata karatu da ya ɓata karatu kuma bai gano ya ɓata bai shiga tafiya a haka sai da ya je ya yi ruku'u ya yi sallama to kuma rakarsa ta ƙarshe kenan da zai bai wa sudai shi kuma malam sudai da ya karɓi karatun da ya kammala fatiha sai ya cicciko daga wancan wajen sai ya ɗauko daga can kawai sai ya gyara shi sai ya wuce abinsa to kaga wannan ma abu ne mai kyau idan liman bai gano ba sallah ce ta karɓe karɓe to babu laifi sannan shi liman ɗin idan ya gano ya ɓata karatu to in ya tashi raka'a ta gaba idan da sauran raka'a don ya tashi raka'a ta gaba to in ya gano ya bata sai ya gyara shi da kansa sai ya koma baya ko da ko zai maimaita wannan karatun ko da iya zai maimaita wannan karatun na ya ruku ya maimaita shi ya gyara ya fi akan ya ci gaba da karantawa don haka wannan na dan tsawaita akai saboda mu fahimci muhimmancin saurarawa liman yana karatun alkur'ani da kuma nisantan gaggawa wajen a gyara wa liman wani lokacin za ga mutanen mu ana sallar tarawihi ko tahajjud za a ɗauko da an ɗauko bakara yawanci ‘yan farko-farkon karatun bakaran nan sai ka ji ana ta sawa liman baki in ya nutse can ciki kuma cikin alkur'ani sai ka ji masallaci ya yi tsit ya ta rikicin sa shi kadai ba mai kula shi to sannan ba za ka sake jin mutane kuma sai sun sake kuma dawowa cikin hayyacinsu ba sai an zo kuluhiya in an zo kuluhiya kuma nan ma sai ka dinga jin hayya kayya kayya ana jayayya da liman kuma shi fa kawo ku har kuluhiyan nan amma yanzu kuma ku tsiya shi ku ce lalle lalle sai ya gyara da dubu kusan abu ne da karantawa baya ba da haka yana da kyau a dinga a dinga a dinga bi a hankali to shine malam yace illa illa wala yaftahu ala imamihi wato mamu baya gaggawar tasan limamin sa illa an yantazir al-fataha sai dai in har ya jira limamin nasa ya, bukaci a tashe shi au yufsid al-ma'ana ko kuma idan ya bata ma'ana malam ya ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri duniya naqasa min thawabihi wa la tabtulu salatuhu malam ya ce wa man jala fikruhu qalilan wanda tunaninsa yayi yawo dan kadan wanda tunaninsa yayi yawo dan kadan a cikin sallah fi umuri duniya a cikin lamuran duniya ya tunanin ribar kasuwa ko ya tunanin albashi ko ya tunanin lib grant ko ya tunanin adashe ko ya tunanin amaryarsa ko ya tunanin gashi nan dai abubuwan tunani suka ɗan faɗo masa jala fikruhu qalilan tunanin sai ɗan yi yawo kaɗan fi umurin duniya a cikin lamuran duniya na kasa min thawabihi to ya rage daga ladansa eh tunaninsa ya rage masa daga ladan sallah wala tabtulu salatuhu amma sallarsa ba ta baci da tunani wato tunani asali a cikin sallah matukar tunanin bai hana wa mai sallah aiwatar da abin da ake bukata a cikin sallah na karatu da azkar da rukunai ba to wannan baya bata sallah shi dai mujardi shi tunanin baya bata sallah don mutum yana sallah yayi ta tunani wala allama ya karanta fatiha har ya karanta sura sai yayi ruku'u ma ya tuno sallah yake amma kuma yayi fatiha yayi sura baya ko shakka akan cewa yayi haka yana samun mai sallah to wannan bai bata sallarsa ba sai dai kuma darajar sallar farabuwa take domin makin ne ita ma sallar falala take da shi don haka cikan ladanta to cikakken mumini wadda ya samu cikakken khushu'i ya aiwatar da sallar bisa cikakkun ayyuka tare da kyautata ayyukan da kuma cikakkiyar niyya da ikhlasi shi yake samun cikakken lada na sallah amma duk wanda ya rasa wani abu daga niyyarsa ko ya rasa wani abu daga rukunai da ake aiwatarwa a sallah ko ya rasa wani abu daga abin da ya kamata a ce an karanta a sallah ko ya rasa wani abu daga nutsuwa ko ya rasa wani abu daga khushu'i a cikin sallah to fa wannan yana rage masa darajar sallar ne darajojin sallar suna raguwa suna raguwa amma baya bata sallah tun daga hadisi ya zo daga Ammar dan Yasir yaddar Allah a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce innal abda la yusalli as-salata ya ce akwai bawa zai yi sallah la yuktabu lahu nisfuha amma a cikin sallan nan ba za a rubuta masa ladan rabi ba rabi ya watse bawa yana sallah a cikin sallarsa ko ladan rabi ba zai samu ba ladan ya tarwatse idan ana ba da maki ɗari ne wala Allah bai fi talatin ko arba'in zai samu ba hadisin ya ci gaba da cewa wala sulusuha akwai mai sallah ma wadda ladan ɗaya bisa ukun sallar ma ba zai samu ba wato bi bisa ukun sallar du ya ƙare a tunani wala rubu'uha akwai mai sallar da ladan ɗaya bisa hudu ma ba zai samu ba na sallar wala khumusuha akwai mai sallar da ladan ɗaya bisa biyar ma ba zai samu ba wala sudusuha akwai wadda ladan ɗaya bisa shida ma ba zai wala ushuruha wani ladan ɗaya bisa in an da za a kasa ladan ta kashi goma bai samu kashi ɗaya ba ba komai ya haifar da haka ba illa mai tunani a cikin sallah da kuma rashin kushu'i ko rashin nutsuwa ba zai gushe ba ina abubuwan suna rage masa darajar sallarsa har sai an wayi gare in an kasa ladan sallar kashi goma bai samu kashi ɗaya ba wani hadisin har yanzu yana cewa nabi sallama yana cewa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha kadai ana rubuta wa bawa ne a sallarsa gurgurdan abin da ya hankalta a cikin ta eh gurgurdan abin da hankalinsa yake jikinsa lokacin da yake yin sa ko lokacin da yake fadan sa idan na fada ne to gurgurdan wannan ne zai samu lada idan ya tuna san da yake karatun san da yake kabbarar harama yana da ladan lokacin in ya tuna san da yake karatun fatiha yana da ladan lokaci in ya tuna san da yake karatun sura yana da ladan lokacin haka ruku'u haka sujuda duk abin da yayi shi bai tuna lokacin da yake yin sa ba ko kuma rabin wannan aikin bai tuna yana yi ba sai daga baya ya dawo hayyacin sa to wannan fa za a rage masa daga ladan sa a tattara masa gwargwadon guraren da tunaninsa ya zo masa yana sallah a ciki a harada masa su a tara masa a ba shi ladansa gwargwadon wannan sauran abin da ya aikata tunaninsa baya kai to ba shi da ladansa shine innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqalla minha kadai ana rubutawa bawa ne a sallarsa gwargwadon abin da hankalinsa ya zo masa yana ciki kun ga illar kenan mutum ya bari shedan ya dinga masa wasa da tunani a cikin sallah za a san mutum biyu a cikin sahun sallah suna gaban suna suna bayan liman a sahu na gaba kafada da kafada kafa da kafa dunduniya da dunduniya amma tsakanin sallar su su biyun kamar tsakanin tazaran nisan gabar da yamma ɗaya ya yi wa ɗaya nisa sosai a cikin ladan sallah ba don komai ba sai don mai yiwa ɗaya ya dulmiya a cikin kogin tunani ɗaya kuma ya dulmiya a cikin kogin kushu'i da halarto sallah a zuciyarsa da haka kyautatuwar sallah shine mutum ya kyautata khushu'i a cikin sallah malam yace wa man dafa almashi baina yadayhi aw sajada ala shaqqi jabhatihi ko shiqqi jabhatihi aw sajada ala tayyin aw tayyatayn min imamatihi fala shay'a alayhi malam yace wa man dafa almashi baina yadayhi wanda ya ture mai wucewa ta gabansa a cikin sallah wato abinan ga wadda yake sallah a sutura wato yana da sutura a sallar shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wucewa tsakanin mai sallah da suturar shi ko da ba sutura ba ne dukkan wani abin da zai iya ɗaukan ma'anar sutura ko a sahu an idar da sallah da zaran an yi sallama a sallah to fa yanzu duk wani masbuki mai cikato sallah to yanzu ya fita daga suturan liman don haka idan akwai wani mutum a gabansa ya zama suturarsa to ba hali wani ya wuce ta bayan wani ta gaban wani kuma yana sallah wannan wanda yake zaune a gaban nasa shine suturarsa to baya halatta mutum ya wuce ta gaban mai sallah annabi tsira da amincin Allah sabbata gare cin hadisi ingantacce yana cewa da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi to da ya kwammace ya tsaya tsawon shekara arba'in amma wannan wata fassara da malamai suka yi ne domin annabi sallama arba'in kawai ya ce wasu malamai suka ce kwana arba'in wasu malamai suka ce shekara arba'in ake nufi ya kwammace ya tsaya tsawon kwana arba'in ko shekara arba'in akan ya wuce ta gaban mai sallah sannan shi kansa mai sallah ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan salla ahadukum falyusalli ila sutratin idan ɗayanku zai yi sallah to ya yi sallah zuwa ga sutura wato ya sanya sutura don mai sallah shi kaɗai zai samar da sutura haka liman zai samar da sutura dama masu sallah kashi uku ne ko liman ko mamu ko mai sallah shi kaɗai to amma mamu shi suturar limaminsa ita ce suturarsa da haka bai bukata ya sa sutura kisa da za mu sanya liman ya wuce gaba ya sa sutura sahunmu kuma ya faɗi ya zarce har kan hanya mutane suna wucewa ta kan hanyar to wannan ba zai cutar ba saboda gaban limamin mu akwai sutura kuma suturar limamin mu ita ce suturan mu yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabi yakan wuce ta tsakanin sahu da sahu sai ya wuce har akan jaki ta tsakanin sahu da sahu saboda wannan ba matsala ba ce matukar gaban liman akwai sutura amma in gaban liman ba sutura to gaban kowa ma ya zama wayan amma in liman ya sa sutura to wucewa ta tsakanin sahu wannan ba zai cutar ba da masallata ba babu komai sai mutum mai wucewa in ya rasa hanya sai bi ta bayan liman ta gaban sahun masu sallah sai wuce ya tafiyarsa ko ta tsakanin sahu da sahu sai ya tafiyarsa babu komai wannan a ciki annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace dan dayan ku zai yi sallah falyusalli ila sutratin to sai yi sallah zuwa ga sutura wal yadnu minha kuma ya dan dafkake ta wato ya, kusanci wannan sutura fala yada ahadan yamurru baina yadayhi kar ya bar wani ya wuce ta gabansa wal yadra mastata'a kuma ya hana shi iya ikonsa in wani zo zai wuce ya hana shi iya ikonsa ya sa masa hannu in ya sa masa hannu to zai fahimci cewa ba za a wuce ba e ya tare shi ya ce fa in aba idan ya matsa ya ƙi yadda sai ya wuce fal yuqatilu to ya yaƙe shi nan ya yaƙe shi ba wai ya bar sallah a cigaba da dambe ba yawwa ya sa maimakon da hannun kawai nuni zai yi da shi akan kar ya wuce to da abin ya fi ƙarfin haka to sai ya sa sai ya sa ƙarfi a hannu mai wucewan sai ya ji hannun da ƙarfi sai ya ji abin ba zai yiwu ba shi ne fal yuqatil wato ya dage ya sa hannun ya sa ƙarfi a hannun ta yadda mai wucewan ba zai iya ture hannun nasa ya wuce ba eh manzon sallama ya ce fa inma huwa shaytan wannan shaytani ne da haka ya, sa hannun ya, dafe sosai to nan ba ana nufin cewa ya hankade shi ko ya mangare shi ko ya abin nan ba saboda gaskiya na ga wata waƙi'a da ta ban mamaki wata rana a masallacin a masallacin jami'ar musulunci ta Madina. Wani mutumi yana sallah mutumin Afirka ne, yana sallah sai mutumin China ya zo wucewa, inda kun san makaranta ce gaskiya da ta haɗa ƙasashe sun ku ɗari biyu, don haka mutane ne daban-daban a wajen. Shi wannan mutumin Ghana ne, mai sallar, shi kuma mutumin China ya zo wucewa, gashi ɗan guntun mutum fa. To zai wuce kuma gashi nan makaranta ce wuri ne wadda kamar mu a cikin masallacin nan haka kowa za ka samu da irin hankalinsa a musuluncin ma ɗin kuma za ka samu kowa da irin shekarunsa a cikinsa eh sosai wani za ka samu bai fi wata shida da yin musuluncin ba aka ɗauko shi aka kawo shi wani wata uku ma da yin musuluncin aka ɗauko shi aka kawo shi da haka bai gama koyan abubuwan ba da haka sai ya sa hannu ya tare shi da ya sa hannu ya tare shi bai shi kuma ganin an sa hannu an tare shi sai ya ture hannun kawai shi kuma wancan da ya ji an ture masa hannu kawai sai ya sa ƙarfi sai ya hankaɗe shi da ya hankaɗe shi shi kuma ya bayar da saboda hankada bai shirya mata ba aka hankaɗe shi to su kuma sun saba faɗa don haka kawai sai sai ya naɗe hannunsa da kafarsa kawai ya dinga sai ga mai sallan nan a cikin jini lokaci ɗaya wallahi hancinsa hancinsa bakinsa ina kawai jini ne kunnansa jini ne kawai yake fita a jikinsa to kaga irin wannan yaƙi ya jawo yaƙi ba shi annabi yake faɗa ba sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai kira zuwa ga zubar da jini ba yawa don haka ba shine irin yaƙin da ake faɗa ba idan har ya dage cewa sai ya wuce ya fi ƙarfinka ta yadda har zai ɓata maka sallah to ai da ya cutar da kai ba gware ya wuce ba in ya wuce din ai kansa ya cuta kuma ba kai ya cutar ba to ai ya fi akan ya zubar maka jini ko kuma ya zo ya hankaɗa ka sallar ma gaba ɗaya ta watse tunda to kaga kokarin gyaran sallah ake kuma an zo gaba ɗaya ma an ɓalla ta an rusa ta kaga wannan ai ba ba a yi mata alfarma ba don haka a kiyaye ga abin da ake nufi da ana wucewan ta gaban mai sallah annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana iya bakin kokarinsa wajen hana mai wucewa kuma mai wucewan nan ba yaro ba babba ba mace ba namiji ba dabba wato an hana wucewa ta gaban mai sallah kwata kwata shi yasa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wata yana sallah yana fuskantar wato katanga sai akuya ta zo za ta wuce to tunda ita ba hankali ne da ita ban ka sa mata hannu kaga ba ji za ta yi musamman idan tinkiya ce tunda su shatun sun ce shatun zai iya yiwa tinkiya zai iya akuya zai iya taure zai iya yiwa rago don haka annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya tsaya yana mika hannu ko yana sa kafa sai ya dinga tafiya ya dinga tafiya tana tafowa har sai da ya isa bango sai ta wuce ta bayansa to wannan haka zaka mu'amalanci yaro karami ma yaro karami wanda bai san sa hannu ba in kaga yaro yana tafowa wucewa zai yi in ka sa hannu ba bai san me ba wucewa shi zai to kawai maimakon ka tsaya ka bata lokacin ka sa hannu sai ka yi tafiya a da zaka tare shi ya wuce ta bayan ka annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace to ɗayan ku idan zai wuce idan yana sallah ya sallah zuwa ga sutura kar ya bar wani ya wuce ta gabansa kuma ya tare iya ikonsa idan har ya ƙi to ya yaƙe shi domin shaidan ne to bisa la'akari da wannan malam yake cewa wanda ya ture mai wucewa ta gabansa yana sallah to wannan ba komai a kansa ba komai a kansa dan mutum ya tsaya dan yi wannan turewan to babu komai a kansa a cikin sallah ba aiki ne wanda zai cutar da sallah ba da zai cutar da sallah da ba a ce kai ba malam yace au sajada ala shikki jabhati ko kuma yayi sallah a tsagin yayye sujada a tsagin goshinsa asali sujada wato tsakiyan goshi ake ajewa sujada to amma wannan da ya tashi sujada sai ya ajiye gefe saman gira ko ta dama ko ta hagu kun ga wannan ya zama gefen goshi ba tsakiyan goshi ba to amma tunda duka sunan su goshi ba za ka cire saman gira daga ma'anar goshi ba ba za ka cire saman gira hagu ko ta dama daga ma'anar goshi ba haka idan mutum ya dandala gefen bai dandala tsakiyan ba a sujada tunda dai ya ajiye goshin a cikin sallah ya bar abin da ya kamata akwai abin da ake cewa tarkul aula shi bai kai a ce masa makaruhi ba ya bar abin da ya kamata amma dai babu komai a kansa tunda dai ya yi sujada tunda dai abin da ya ajiye din har yanzu dai goshi ne kawai dai goshin ne ya ajiye wani kwibinsa maimakon ya ajiye tsakiyarsa to wannan ba zai ba zai cutar da shi ba aw sajada ala tayyin aw tayyatayn min imamatihi ko kuma ya sujada akan nadi daya ko nadi biyu na rawaninsa nan tayyu ana nufin nadi zagaye daya ko ribi biyu na rawaninsa sai ya sujada akai sujada akan rawani a ya kasu kashi biyu ko dai mutum ya sujada a kan rawanin gaba ɗayansa wato rawanin ya rufe goshin da ya tashi sai ya ajiye goshinsa a kan rawanin sai ajiye wato ya zama sujadarsa rawanin ne a ƙasa goshinsa yana cikin rawanin ko kuma ya zama rawanin bai rufe goshin gaba ɗaya ba ko ma bai rufe goshi ba idan rawanin nasa bai rufe goshi ba ko bai rufe rawani gaba ɗaya ba ya zama wani sashe na goshi ya taba ƙasa wani sashe na rawani kuma shi ma ya taba ƙasa to wannan ai ba ma komai a kansa shi ba a makakansa ake magana ba duk wanda wani sashe na goshinsa ya taba ƙasa wani sashe na rawani kuma shine ita ya taba ƙasa to wannan babu ba ba wata matsala ai yayi sujada irin wacce ake bukata dan guntun rawani da ya taba kasa wannan ba zai cutar da shi ba to amma wanda kuma yayi rawani gaba ɗaya goshin nasa yana cikin rawan to shi ya kasu kashi biyu shi ma ko dai ya zama na rawanin bai wuce naɗi ɗaya ko naɗi biyu ba to wannan shi ma babu komai a kansa saboda ai rawanin da bai wuce ribi ɗaya ko ribi biyu ba ai bai da hukunci saboda dukkan abin da ake bukata shine abin da zai ba da ma'anar sujada goshi a ƙasa ai mun san cewa idan mun ajiye goshinmu a kan tabarma a sallah mun san cewa ba kan ƙasa ba ne kan tabarma ne amma mun yadda sujada ne za a ce ya sa goshinsa a ƙasa ba a ƙasa ba za a ce ya sa goshinsa a ƙasa wanda ya sa goshinsa a kafet ba wanda yake sallarsa ta baci za a ce ya sa goshinsa a ƙasa ma'ana kenan kaurin da ke a tsakanin tabarma da ƙasa ko kaurin da ke a tsakanin sallaya ko kafet da ƙasa bai cutar ba kuma bai hana a ce goshi yana ƙasa ba to dukkan ajiye goshi da mai sallah zai yi wanda zai ɗauki ma'anar sujada wanda zai ɗauki ma'anar ajiye goshi a ƙasa to wannan ana karɓansa baya cutar da sujada kaga kenan kamar wanda ya yi sujada akan naɗin rawaninsa ɗaya ko biyu daidai yake da wanda ya yi sujada akan tsallaya ko akan kafet wannan ba zai cutar da sujadarsa ba amma wanda ya sujada akan abin da ya fita daga ma'anar ajiye goshi a ƙasa kamar wanda ya kifa goshinsa akan kujera ko wanda ya sujada akan katifa ko ya sujada akan gado ko ya sujada akan tebur to kaga wannan ai ba za a ce ya ajiye goshinsa a ƙasa ba saboda yanzu tazarar da ke a tsakanin wannan wannan hijabin da ƙasa tazarar ta yi nisan da hankali ba zai ɗauka a matsayin sujada a ƙasa ba. To, hakan nan shi ma naɗin rawani idan ya yawaita, idan naɗin rawani ya yawaita aka tara shi ya zama shirgi guda, aka zo aka dandala shi a ƙasa, goshin yana can sama cikin rawanin, rawanin kuma yadi guda naɗi guda gashi nan cinkus a ƙasa, to kaga wannan ya wuce kaurin sallah, ya wuce kaurin kafet, ya wuce kaurin tabarma. To, shi ba za a ba shi uzuri ba, wannan zai zama tamkar bai sujada bane saboda gabar goshi a sujada gaba ce mai muhimmanci da ta wuce sauran gaban muhimmanci a sujada domin da mutum zai sujada bai ajiye goshinsa a kasa ba ba goshi ba hanci a kasa bai sujada ba sallah amma da a ce mutum zai sujada hannunsa ɗaya bai taɓa ƙasa ba ko ƙafarsa ɗaya bai taɓa ƙasa ba ko ƙafafunsa biyu ma ya ɗaga su sama kamar da wasu suke yi ba za a ce bai yayi sujada sai dai ya rage mata daraja amma shi goshi ba za a bai wa mutum hanzari ba a ce bai ajiye goshinsa a ƙasa ba to haka dukkan wadda ya ajiye goshin amma kuma ya sanya shamakin da ba za a hukunta masa sujada ba to shi ma wannan sujadarsa ba ta yi ba yasa nan malam ya takaita akan naɗi ɗaya ko naɗi biyu abin da ya wuce haka ba za a ba da uzuri ba fala shi alaihi malam ya duk waɗannan mutum uku ba komai a kansu da wadda ya ture mai wucewa ta gabansa idan idan yana sallah wannan aikin bai kai a ce yayi aikin da zai cutar da sallarsa ba sai dai in ya tsawaita da yawa ya mai da abin fada ko kuma wadda yayi sallah akan tsagin goshinsa sai ma shi mun yi bayani da kuma wadda yayi sujada akan nadi ɗaya ko nadi biyu na rawaninsa shi ma duka malam yace waɗannan mutum uku babu komai a kansu Malam ya ce, Wala shi alaihi fi galabatul kai wal qalasi fi salati, babu komai akan mai sallah fi galabatul kai game da rinjayen amai wal qalasi da kuma magos fi salati a cikin sallah. Wanda yana cikin sallah sai amai ya zo masa, ko kuma magos ya zo masa, to wannan babu komai. To shi magos wani abu ne wanda yake dama ba mai yawa ba, shi ne abin da zai fito wa mutum zai yi kamar gyatsa haka ko kuma ya kamar shakuwa haka sai kuma wani abu ya fito daga cikin cikinsa na abinci sai ya hauro masa idan ya hauro to sai ya zubar da shi da akwai wurin zubarwa a gefe sai ya zubar da shi ya ci gaba da sallarsa tare da cewa wannan abun najasa ne idan ya gurɓace daga daga ma'anar abinci to amma duk da haka an masa afuwa tunda ai abun ya fi karfinsa ne yayi galaba kuma ya rabu da shi nan take shikenan to shi magwaz ba kasafai yake yawaita ba mutum zai yi shi ne kawai ya ji shi a bakinsa sai ya zubar da shi to amma shi amai to shi ya danganta idan ya zama hararwa ce takaitacciya ta zo masa kawai ya kelacca ya ci gaba da sallah duk da cewa shi ma amai najasa ne idan ya gurbata daga abinci to amma in dai har ya iya ya zubar da shi nan take kuma ba zai ba lallai sai ya fita daga sallah ba to wannan ba zai cutar da shi ba tunda aman ne ya ci ya fi karfin sai rinjaye shi amma idan ya kai ga amai din ba ba dama sai ya fitar da shi daga hayyacinsa na sallah misali yana tsaye ba zai yiwu ba sai ya tsuguna ko yana ruku'u ba zai yi ba sai ya bar ruku'u ba zancen dagowa daga ruku'u sai dai kawai ya tafi ƙasa ya faɗi ya fita daga hay'ar sallah gaba ɗaya ya koma hay'ar amai siffarsa kawai siffar mai amai yadda amai yake so haka yayi da shi kuma ya ɓata lokaci ya yunkure yayi ya yunkure yayi to wannan ai kuma ya wuce uzuri sallarsa ta ɓaci sai ya sake sallah don haka ya danganta da irin yadda abin ya ya rinjayi mai sallah ɗin malam yace wa sahul ma'mumi yahmiluhu al-imamu illa an yakuna min nafsil fariidati malam yace rafkanuwar mamu yahmiluhu al-imamu liman shi yake dauke ta shi yasa liman babban mutum ne a dinga girmama liman ba daidai bane ba mamu su rena liman su rena hankalin liman haka zaka samu galibi mutanen mu suke sai kaga an kira sallah an tsaya cikor cikor ana ana ana ana ana tsawa a liman ka zo a shiga sallah yaya haka tana bata mana lokaci ana duba agogo ana kiransa to wannan ba ba, ba ladabi bane saboda ai dufa dufa nauyin ka fa yana kansa in an shiga sallah fa rafkanuwar ka ma bacce da wani amfani rafkanuwar ka bacce da wani tasiri liman ya shanye maka ita wanda zai dauke maka rafkanuwa yaya da ka matsa masa bayan nauyin da ka dora masa don haka yana da kyau mu dinga sanin liman babban mutum ne a dinga yin haƙuri kuma liman shi yake da haƙƙi a sallah shi yake da haƙƙi a sallah ba wanda yake da haƙƙi a sallah da ya wuce liman annabi sallallahu alaihi wasallam fa sahabbai bai sanya musu lokacin sa shiga sallah ba kowace sallah ma shi bai sa lokaci ba mu ma wani tsari muka zo da shi wadda ‘yan boko ne suka abin ɗinmu suka suka matse mu suka samu haka ba tare da mun farga ba muka biye su saboda su sun saba komai karfe kaza kawai an ce a je aiki karfe kaza a tashi karfe kaza don haka su komai ɗan karfe ne don haka a gaya musu lokacin kiran sallah a gaya musu lokacin shiga sallah a gaya musu lokacin idarwa ba ku san ana haka ba ai yanzu masallatan juma'a da ake sallar juma'a aka saba za a idar misali karfe ɗaya da rabi an idar da sallah ko kuma karfe biyu saura kwata an idar da sallah ko karfe ɗaya shaf an idar da sallah liman ya kuskure ya tsawaita hudu ba ya kai karfe ɗaya da minti biyar ko karfe ɗaya da minti goma ai wasu hayaniya su ta yi su ce yau fa ba idar da sallah ba har fa ɗaya da minti goma fa ba idar da sallah ba ta hayaniya idan lokacin idar da sallah ma sai an sa to kaga wannan duk sakalta mutane ne da kuma ƙoƙarin fitar da su daga asalin abin da aka gadar musu na addini shi liman ɗin nan da kuke gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya danka masa cikakkiyar dama akan sallah shi yasa sahabbai suna ba mu labari za a kira sallar isha sahabbai su zauna a masallaci anas yana cewa har haɓar mu ta dinga dukan kirjin mu saboda gyangyaɗi har ka ji wani mu yana min shari saboda bacci annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi bai fito sallah ba saboda suka ce shi yakan duba ya ga yawan yanayin yawan mamu idan ya ga an cika da yawa ya fito da wuri idan ya ga an yi jinkiri to shikenan sai san da ya ga adadin abin da yake ganin ya kai a zo a tada sallah sai a zo a tada sallah to kaga mu a yadda muke yanzu sai a wayi gari masallaci ne da mutum hamsin suke sallah a cikinsa amma idan lokacin shiga sallah yayi mutum uku ne a masallacin za a yi ikama, in sha Allahu za a yi ikama, mutum uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sallar mutum tare da wani mutum ɗaya ta fi sallarsa shi kadai sallar mutum biyu ta fi sallar mutum uku ta fi sallar mutum biyu sallar mutum hudu ta fi sallar mutum uku to idan aka ce masallacin nan mutum hamsin suna sallah kuma mun tabbatar da cewa an kira sallah za su zo su yi wannan sallah amma saboda kawai agogo ya ce karfe kaza daidai shi kenan sai mu bar wannan alfarman ladan da za mu samu na yawan mutane mu rungumi sallar mu uku ai ikama liman ya wuce a fara sallah sai kaga an idar da sallah fiye da rabin masallaci suna ciko sallah ba komai yake haifar da haka ba illa gaggawar yin sallah fiye da rabin masallaci suna ciko sallah to da kaga haka kasancewa an yi ba daidai ba wajen shiga sallah shine ma'anar da kuma hikimar da shari'a ta shar'anta a kira sallah ta shar'anta a kira sallah don na nesa ya san an kira sallah wanda ya shagala ya san lokacin sallah fa yayi kisa kiran sallah ladan yake mallakan kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake aikowa a kira sallah ba in ya ce a kira sallah to ya matsu da yayi sallah ne sai ya ce bilal kira mana sallah mu shiga hutu amma in ba haka ba kiran sallah yana hannun ladan ne idan ladan ya kira sallah kuma shiga sallah kuma yana hannun liman to kaga yana da kyau a dinga la'akari da irin ladan da ke tattare da yawan jama'a a cikin sallah mu yi kokari mu ta da sallar mu muna da jama'a da yawa sai da zamu fara sallar mu a cikin lada mai yawa kuma idan da sallah ka samu masu ciko sallah su suka fi kaɗan musamman sallar asuba za ga an yi da sallar asuba sai kaga masu cikowan sun fi yawa to me yasa to wani lokacin daga limaman ne amma sau da yawa za ka samu limaman tura suke samu daga mamu sai kai ga har wasu limaman suna tsoron mamu dolen sai ta da sallah saboda yana tsoron masifa da rikicin mamu haka ya kamata mu jawo kanmu kunne mai wa kanmu fada manzala salama yana cewa dukan wanda ya fito daga gidansa yayi alwala ya kyautata alwala ya tafi masallaci ba zai gushe ba yana tafiya littafu ana ɗaukaka mashi daraja ana kankare masa zunubi har ya zo masallaci idan ya zo masallaci mala'iku suna masa addu'a suna roƙa masa rahamar Allah suna masa salati suna Allahumma rahamhu Allahumma salli alayhi Allahumma rahamhu Allah ka yi masa salati Allah ka ji kansa, Allah ka yi masa salati, Allah ka ji kansa, ba za su gushe ba suna faɗan haka har sai lokacin da ya bar masallaci. Ba zai gushe ba yana, ba zai gushe ba yana, yana cikin salati da addu'ar mala'iku har zuwa lokacin da me, har zuwa lokacin da dama zai jira wata sallama. yanzu hakan nan da muke masallaci muna cikin wannan salati da addu'ar mala'iku muna jiran wata sallah ga kuma alherin da muke tare da shi na ilimi da muke da muke koya to wannan fa albarka ce muke ciki da alkhairi kuma abin da muke nema kenan motsi kaɗan muke ke kasa ya ce Allah ya albarka haihuwa a ce Allah ya albarka aure a ce Allah ya albarka kasuwa a ce Allah ya albarka aiki ka samu Allah ya albarka makaranta ka samu Allah ya albarka komai sai ka ji ana cewa albarkan nan kowa so yake a ce masa Allah ya albarka kowa albarka yake nema ga albarka Allah ya saukar amma ga muna haba haba mu samu mu rabu da ita yana da kyau mutane su kiyaye don haka liman shi yake da haƙƙi na shiga sallah to wannan duka ina mana magana ne a babin girman liman da matsayin da Allah ya bashi daga ciki shine irin nauyin da ya ɗauka a wuyansa wa sahawul ma'mumi yahmiluhu al-imamu rafkan walli mamu fa liman ne yake ɗauke ta koto kam illa an ya kuna min naqsil faridati sai dai idan ragin farilla ne idan farilla aka rage mamu ya rage to fa liman ba zai ɗauka masa ba mamun da ya bar ruku'u liman ba zai ɗauka masa ruku'u ba mamun da ya bar sujada liman ba zai ɗauke masa sujada ba to wannan tunda ana cewa lokaci yayi kuma ana cewa akwai hadari ana tsoron irin wancan satin kar ya faru ko kowa yana so ya koma gida akan kari don haka sai mu dakata daga wannan gafar mun zo wani satin sai mu ga madan malam zai mana bayani akan wato zai zai dan bamu misalai na irin na irin abubuwan da liman ba zai iya ɗaukewa mamu ba wani satin mun zo sai mu tattauna a kai abubuwan da liman ba zai iya ɗaukewa mamu ba a sallah abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a gabanin je tambayoyi ina son dan ja hankalin yan uwa da Allah ina son a dinga nutsuwa da Allah a kwantar da hankali da Allah ni ina son inda zai yi kowa da makan irin halina wala Allah kuma halin na ɗin ba mai kyau ba ne an duba an gaba mai kyau ba ne to kowa bar mun kayana amma sha'anin hadari da ruwa abu ne da muke nema albarka ce daga Allah in Allah ya sa ruwa ne ba azaba ba ce, to ai wannan ni'ima ce, bai kamata mu dinga ɗaga hankali a kai ba, abu ne da muke, in mun rasa shi fa nema muke yi, wanda kake nema kuma ya tayar maka da hankali, dinga nutsuwa ba komai, ruwa ma duka ma ba komai, annabi sallama yakan fita ruwa dai da ke shi, saboda, saboda albarkar ruwa. Haka yana da kyau mu dinga mu dinga kwantar da hankali mu dan na ga ana magana adali gaba ɗaya sai mutum ya kasa nutsuwa gaba ɗaya sallar ma so ake a yi ta buri-buri kawai a tafi. ga wannan ba daidai bane ba yawa mu dinga daukan abin da muke yana da muhimmanci ruwan nan ba bari za a yi ba Allah ya ga damar a yi shi a za a yi shi wata uku ake ana ruwan nan muka ce saboda ruwa za mu dinga barin abubuwan mu to to sai komai sai ya tsaya kenan yawa eh wannan yana cewa kana magana eh liman ne yana karanta ta surar da ya saba karantawa a sallah wata ran yayi fatiha kuma sai ya tsaya mai yiwa ya kasa tuna surar da zai karanta sai wani mamunsa sai ya dauko masa wannan surar to shikenan ya tashe shi kenan ai ba komai wannan a ciki ai wannan ba komai tashin liman ne liman yayi fatiha ya shiru ya rasa me zai karanta sai a jefo masa ko surar da ya saba karantawa ko da surar da aka san ya iya kada ya jefo masa abin da kuma zai je ya abin ya rikita shi shin manzo Allah sallama shin matan manzo Allah sallama ahlul baiti ne ai kwarai mana kai matarka tana cikin iyalan gidanka ko ba ta cikin iyalan gidanka a to abin da zaka duba kenan matansa suna cikin iyalan gidansa alqur'ani ya tabbatar da haka ko yawa alqur'ani ya tabbatar da haka malam kayi magana akan amai da magwas a cikin sallah to menene hukuncin habu a sallah eh shi ma malaman fiqh sun yi magana akai hukuncin sa duk hukuncin su amai din tunda shi ma ai habo ba zabin mutum bane hakan ya zo wa mutum ta yadda mutum zai iya rabuwa da shi cikin takaitaccen lokaci ba tare da yayi aiki mai tsawo ko ya yanke alkibla ba to shikenan sai ya sai sai ya rabu da shi ya ci gaba da sallarsa idan kuma ya zamana sai ya kai ga sai ya fita daga sallah kafin ya rabu da shi din to shikenan sallarsa ta bashi duk da akwai malaman fiqh da suke ganin cewa in ta kama har zai fita a masallaci ma ya je ya katse haban ya dawo ya ci gaba da sallah amma dai wannan wannan saukin yayi tsanani da yawa shin ana bi na azumin ramadan zan iya azumtar sittu shawwal kafin na rama a'a sai ka sai ka rama ramadan sannan kuma kai sittu shawwal saboda a ramadan shine farilla ba kuma Allah ya fi son mutum ya bauta masa da farilla akan bautan nafila ina kan hanyar dawowa gida daga tafiya za mu yi azahar kafin mu taso ina tunanin kafin mu iso an yi la'asar kuma na yi tunanin ba za mu tsaya ba sai a gida sai ne jam'in azahar da la'asar da muka hau hanya muka zo menene muka zo la'asar ta yi sai aka tsaya sallah to zan sake ta ne ko jam'in ya isar min to duk wanda yake matafiyi ne yana da ikon ya haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar ko magariba da isha a lokacin kowace daga cikinsu ko ya jam'u takadim ko ya jam'u ta'khir a matsayinsa na matafi yana da wannan uzurin sawa'un zai dawo a cikin lokaci ko kuma zai dawo bayan lokaci amma idan mutum ya san cewa zai dawo gabanin lokacin sallah ya fita misali da la'asar din kawai jam'i a masallaci ne ba zai samu ba amma zai dawo da la'asar to malamai sun fi son a ce ya yi sallar asadin a lokacinta idan ya dawo din ya yi ta yafi akan ya hada ta din to amma idan ya hada din tayi kuma dan ya an zo an tsaya lokacin la'asar to ba sai ya sake ba tunda ai shari'a ce ta bashi damar ya hada kuma in ya hada ba bukatar kuma ya sake ta malam dangane da sutura na ga waɗanda suna jan layi akan to gaba da gaba da tabarmarsu wai shin to almuhim game da sutura da jan layi akwai hadisi amma bai inganta ba sutura ana yin ta ne ingantaccen hadisi da yake bukhari sutura ba ta isa sutura har sai tsawonta ya kai daidai girman siddin rakumi sai ya kai siddin rakumi ko tsawon zira'i na, na, hannun mutum sannan kaurinta kuma ya kai kaurin goron mashi wannan shine abin da yake yin sutura amma a ja layi ko a shimfiɗa ko a ajiye takalmi wannan ba za su sutura ba eh Allahu alam na'am to kai ne na ƙarshe na'am na'am na'am wai game da wanda suka riga suka suke shawal din kuma ana bin su azumin ya za su yi shikenan Allah ya karba musu amma dai ba haka ya kamata a yi ba sai su rama Ramadan wannan ya wuce ba duk kuma sai su gyara صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك